تعرف العلي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهب أبى القلب إلا أن يكون متيما هل فضرم بالنبي محيما أبيت بليلة صارنا منشدا لذكر الذي قد طاب بدءا ومختما أساجل فيه الورق ليل وجيرتي نعم وجفني كالمذانب مغرما أنظم ضر اللفظ في ذكر وصفه وأحسن بوصف البدر درا منظما محمد مفتاح الفتوحة سيدي وكاتم سلك الرسل ختما مقدما به نال كل الأنبياء منالهم به زينة الحضرات وقر وعظما رسول من المولى وآدم لم يكن ويبقى رسولا دائما ومؤذما فنشأته كنزية الحق وحده لذاك أتانا قاسما ومقسما فآي جميع الرسل عي محمدين فمنه إليه كل شان معمما مواهب رب العرش طاح محمد ورحمته وهو رحيم فأكرما بشير نظير مقصد وهو قاسم جواد كريم باسط الكف منئما مكفى أمين وهو في الرسل مجتبى حبيب الإله العرش بدءا ومختما وأبيض يستسقى الغمام بوجهه به نار ليل الجهل إذ كان مظلما قلوب جميع الخلق أحيا بنوره وألسنهم أحيا فذكى وعلما ووالله لا تلفي لأحمد ثانيا فأحمد فرد جوهر لم يقسم
Kuna ainihin wani matsal, Sura ta 28, za mu tashi a kan haya ta 77. Wanda zai karanta mana haya Ibrahim shi ne sai ya yi aliyu, ilimin zai ta wani mawuyi, wanda zai fasara maulanmu.
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واقتد بما آتيك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبقي فقرك فقال آمنك والمسلمين أنا أشهد مثلا قارون لي dan uwan annabi Musa dan babbansa dan yakarsa yana tare da annabi Musa cikin farko amma daga ƙarshe mai rashin rabu ya same shi ya samu dukiya mai yawa kawai yadda muka karanta jiya inna qaruna kana min qawmin musira wa rabbiyin wa atainahu min al-qulub ma inna wabati wa taduu bil usbati wa bil quwwati in qalahu qawmu la tamrah inna allaha la yuhibbul farihin Allah ya bashi dukiya mai yawa yakan fito da dawaki iri-iri masu iri masu kamanni a musu ado da zinariya da samari a musu ado da zinariya dukiyar da ta yawa makullan gidansa da akwatunansa da kantunansa wato rakuwa masu ƙarfi yake lafta waɗannan makullan abin yayyawa lokacin da allah ya aiko annabi musa cewa za a fidda zakka annabi musa zai yi ambaci maganar zakka ko da zakka ta su ba irin namu ushuri ne ba to da ya faɗa musu sai ya tara attajirai yan uwansa mabiyansa ya ce kun ga musa ya so mu neman kuɗi abin nasu yanzu ya canja kun ji yanzu ya ce kowa ya ba da kaza cikin dukiyarsa idan muka biye masa nan gaba zai ce kowa ma ya ba da dukkan dukiyarsa bai kuka gani fadawansa sai suka ce a yi sai abin da ka gani mai gida ra'ayi ra'ayin ka ne jiniya gani na kar mu yadda mu zubar da darajarsa martabarsa cikin bani isra'ila har a daina jin maganarsa ya za a yi yace akwai wata karuwa wadda ta yi cikin shege za mu kira ta mu yi lada da ita a kira taro a ce annabi musa ana neman ya zo ya yi wa'azi wa bani isra'ila in an tara taro ya yi yawa iya soma wa'azi a yi masa tambaya cikin shani hukuncin zina idan ya faɗa ce ko kai ne zai ce ko ni ne to sai mu tada wannan matar mai cikin shege da tsaya cikin jama'a da gaya mutane cikin da ta samu shine ya yi mata sai ko aka yi kusan haka an taru allai musa ya zo ma wa'azi aka iso maganar zina da yi faɗi hukunci sai ya suka ce wannan koda kai ne ce koda ni ne sai ka ce to wannan matar ta tashi ta je gabansa ya ce ga ta nan ita tana da cikin shege amma shi ne ya yi mata auzubillah suka ba shi kwano guda cike da zinariya da ta tashi tsaye a gaban annabi musa alaihi salam sai ta ce ni zunubin da na ɗauka wa kaina ma ya ishe ni ba zan yi wa bawan allah annabin allah ƙazafi ba kuɗi aka bani ga kwano guda a cike da zinariya wa in amsa ce annabi Musa kai ne kai min cikin shege ni ba zan maka ƙarya ba a dandali na samu ciki da wani wuri daban ni ba zan ba zan maka kazari ba daga nan annabi Musa sai yi zafi shi annabi Musa ya yi fushi gashin jikinsa sai ya huda rigarsa sai yi wa Allah sujada ya ce Allah yadda na yi fushin nan kai ma kai mini fushi sai ubangiji ya ce masa shi kenan na ba da na bai wa ƙasa na hore maka ita ka faɗi abin da kake so ta yi maka annabi musa ce to jama'a da allah ya aiko ne wajen fir'auna fir'auna ya hallaka to amma yanzu allah ya aike ni wajen ƙaruna duk wanda yake na ƙaruna ne ya zauna da shi wanda kuma ba na ƙaruna ba ne maza a ba da wuri zai hallaka a ba da wuri duk jama'a suka tare suka ba ƙaruna wuri sai mutum biyu kawai suka saura shi kenan annabi musa ya ce ya arzu kuzi ƙasa ki kama ki ƙasa ta ta nitsewa da ƙaruna har zuwa madaulota har zuwa gwiwa yana ce ya Musa ina roƙon zumunta ya Musa ina roƙon zumunta ina annabi Musa ya riga ya yi fushi har ƙasa ta kama cibiyarsa har ta kama kirjinsa annabi Musa ce ardu kuzihi har ta kama wuyansa har ta yi ya lube cikin ƙasa da shi da dukiyarsa duka kamar yadda karatun zai zo nan gaba da ya nitse ya halaka sai ubangiji ya gaya Musa Musa ka san abin da ya sa baka ji tausayinsa ba yana roƙon zumunta yana roƙon zumunta baka ji tausayinsa ba don ba kai ka halicce shi ba da ni ya roƙa sau ɗaya da na yafe masa to irin ina daga cikin dalilan da Allah Musa an ce ana neman yi ceto wajen Allah kamun a isa wajen annabi Isa yakan faɗi irin waɗannan da yake ina jin tsoro kada a tada maganan ƙaruna فبقي عليهم وابتغي ما آتيك الله الدار الآخرة متانم بني إسرائيل masu imani suna wa ƙaruna wa'azi suna ce masa ka nemi gidan la'ira da abin da Allah ya baka na duniya duniya dai ka riga ka samu ka ga iyakarta to ka nemi la'ira da abin da Allah ya baka wabtagi ma afirka Allah dara lafirata wala tan sanati baka min duniya karka mance da rabonka na lahira a zamanka na duniya wala tawril fasada fil ard karka nemi yin barna a bayan ƙasa inna allaha la yuhibbul mufsidin wattaqi ma atika allahu dara akhirata wa la tahzan nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana allahu ilayka ka kyauta wa bayan allah yadda allah ya kyauta maka wala tansa nasibaka min ad-dunya kar ka mance rabon lahiran ka tun kana duniya wa atin kama an kama rai ka wa an tafi masalar lar inna Allah la yuhibbul mufsidin Allah baya son masu wana
فخرج على قومه في
ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فقد جعل قومي في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم lokacin da ƙaruna ya fito kirisa a cikin dawaki masu yawan gaske an musu ado na zinariya an wata marin da suka hau ado na zinariya ga dawaki ga alfadarai ga abubuwan hawa iri-iri da mutane suna gani suke ya laifar na sama'u ya ƙaru wanda ba su san bambancin duniya da lahira ba suka ce ina ya laifar na ina kai kanmu ina ma da kure muka samu irin abin da ƙaru da ya samu ya laifar na sama'u ya ƙaru inna hushi ƙaruna da zo hasbin abin hakika ya samu babban rabo da wannan dukiya ta mai yawa da wannan kayan kilisa kayan ado ba su san dawar garin ba
وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون على الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون ما في إيماني وأن سكتن abin duniya ruɗi ne kamar yadda muka karanta cewa وما أوتيتم من شيء ومتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أولا تأكلون أفمن وأغناه وآدا حسنا هو لاقيه كمن متعناه متاع الدنيا ثم هو يوم القيامة من المنظرين جد وكرمته ما في إيمان لكي ويلكم kalmar azaba ta tabbata gare ku abinda karu ne ya samu ai ba abin sha'awa bane ba abin sha'awa bane ويلكم ثواب الله خير wato mutum ya zama na Allah ya bauta wa Allah Allah ya masa alƙawarin samun aljanna da samun isa fadan Allah wannan shi ne ya yi sababu da khairu liman amana wa amila salihan ga dukkan mutumin da ya yi imani ya yi kyakkyawan aiki yana sauraron ladan lahira ya fi abin da ƙaru ya samu kwana na waje ويلكم ثواب الله خير لما عملت عليها ولا يلقاها الا الصابرون wannan mutum ya dakata ya yi imani ya kyakkyawan aiki ya saurari abin da Allah zai ba shi lahira dinna ba wanda zai samu irin wannan illa sabiruna sai wanda suka yi haƙuri suka ba da farillai da na birbiri suka yi haƙuri ba su haɓi Allah ba suka yi haƙuri akan abin da kaddara take gudanarwa a zaman duniya masu irin wannan haƙuri su ne za su samu irin wannan rabo cewa za a ba su ladan lahira din nan domin in mutum ya kai matsayin haƙuri da farko za a riga baka kowane guda ɗaya man ja bi da zai da azurar zaliha a baka guda tara haɗa maka kan ɗayan ka sai zama goma idan ka ci gaba a wurin Allah sai a ƙara maka kai ga ɗari bakwai da ake cin gaba yadda gwamnati tana ba mutum ci gaba saboda abu guda biyu gwamnati tana ba mutum a promotion saboda abuwa guda biyu iya aiki da gaskiya wato amana iya aiki da gaskiya wato amana to su ne suke ba mutum promotion a harkar duniya tun yana ran na kaza har ya kai ran na kaza amma addini abin da yake ba mutum farkoci cikin addini farkon sallah da karshen sallah ya zama tsakaninka da Allah kullum Allah babbar faruwar kowa Allah kadai ne naka karshen sallah kuma tsakaninka da bayan Allah assalamu alaikum in ka samu Allahu akbar tsakaninka da Allah lafiya lau ka samu assalamu alaikum tsakaninka da bayan Allah lafiya lau kafin ka samu promotion kenan wajen Allah daga ɗari bakwai zai ciyar da kai gaba har ka kai miliyan biyu kamar hadisin Abu Huraira yake cewa innal mu'mina la ya'muru amalan yudha bi alfai alfi hasana فلما قال هكذا قوله تعالى إن الله لا يزيد مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما daga ɗari bakwai sai ka ci gaba farmocin ya dinga ci gaba kenan sai a ce yau in ka aikata aiki guda ɗaya za a baka lada miliyan biyu idan an kai ka kos na haƙuri da tullawunna fi amwalikum wa anfusikum ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من ازم الامور ان كاغا من جربا كو جربا تساميكا كان شيء انا لله وانا اليه راجعون ان كلامي جكين كني in ta lafiya in rayukan masoyanka ne in ta halakar dukiya ne in ko menene dai amsarka ai mu daga Allah muke wajen Allah kuma za mu koma duk abin da muka samu a nan duniya muka same shi babu komai kana faɗin haka sai Allah ya ɗauke ka ya ajiye ka wajensa ya ce daga yau kai kam inna Allah ma sabiri Allah yana tare da kai kai mai hakuri tsakaninka da Allah yau babu lissafin lada إنما يوفى السابقون أجرهم بغير حساب بال لله تعالى أكيد ولا يلقاها إلا السابقون ما سوى كل الكتاب وأنا مبارك فخسفنا به وبداره الأرض وما كان له من فئة
وما كان من المنتصرين أهب نندنا أي سيمك ساكسا تجنيشي kai kasa da shi kai tafiya da shi da baki kadai ba wa bidari duk da gidansa da dukiyarsa duka kasa ta haɗe su wa ma ka lahu min bi'ati yansuru da min dunillah ina barorin nasa ina mataimakan nasa su zo su taimake shi mana ina wa ma kana da wani fiyatin bai samu ransu jama'a ba yansurunahu wanda za su taimake shi su hana shi a kirkuwa a cikin wannan da za ta yi masu taimakawa ba ba shi da su min duni da suka ya rabu da Allah to ba wanda zai taimake shi wa ma kana da wani fiyatin yansurunahu min dunillah wa ma kana min da muntasi shi ko bai taimaki kansa ba
وأصبح الذين تمنوا مكانه بلمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أمن
ce ina ma iyali talada misla ma utiya karu innahu la zu haddin azim masu cewa ina ma da an ba ku dukiya irin ta karuna karuna ya samu babban rabo ya suka ce yau ko da suka haru a karuna ya haddaka bai suka ce fa asma da zai tawar nawa kana bilamsi sai suka zama suna ce a alba da tawar nawa kana bilamsi يقولون ويك أن الله يبذل الرزق لمن يشاء من عباده وقدره لولا أمن الله علينا لفضل بنا وكأنه لا يفلح الكافرون حقيقة أبدا ما نبيت كيا من cewa kar ku yi sha'awar abin da ƙaruna ya samu ai dan duniya ya dan jin daɗi kaɗan ba an gwada da wannan makarar da mai ya gona na da wai ka annan la'a ya fito bin kalimar yin sha'awa ya fi ba bakin ikon Allah Allah yana turbida dukiya wanda ya ga dama ya matsewa wani wanda ya ga daman matsewa ya ba wannan dukiya da yawa ya bar wannan a matse wannan duka aikin Allah ne samun mulkin duniya ba shi ne alaman Allah yana son ka ba samun dukiyar duniya ba shi ne alaman Allah yana son ka ba a'a kai dai ka zama na Allah in daɗi ya zo maraba da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce ajaban min amril mu'min amruhu kulluhu khairun idza asabatu sarra'u shakara فكان خيرا له إذا سافرت ضراء سفر فكان خيرا له إذا الهيري يا مؤمني يجي دائي يقول وألا ألا يقال مثل إن شكرت نازلا له idan kuma ya samu wahala ya koma ga Allah ya roƙe cewa Allah ya yi Allah ya yi haƙuri in ya yi haƙuri haƙurin ya zo shi ma ya fi maza kamar yadda wajen godiya ya fi maza ga sakayya da zai samu haƙurin ma ya fi maza na wahala ɗin domin zai koma matsayi inna Allah ma sabiri inna wa yuhibbu sabiru na ajran min ghairi hisab wai ka annahu la tilka darura wai ka annahu la yudur kabiru wai ka haka yake innahu la yudur kabiru qarun ya kafir yau annabi Musa wato dukkan abin da kafiri ya samu to a cikin halaka abin yake idan Allah ya baka dukiya kai maza maza ka zama bawan Allah kai amfani da dukiyar da saya maka lahira in ka samu mulki kai maza maza ka taimaki addini da shi don ka samu lahira amma in dai ka samu dukiya kana neman ka taimaki ƙarya da dukiyar ga wanda bayin Allah ka bata su ka bata sunan da karfin dukiya to ka halaka haka in ka samu mulkin ba kai ta danne bayin Allah kana kakkashe waɗansu kana harakar da waɗansu da mulkin to ka ka gamu da bala'i Allah zai zai sakayya zai zaukan maka da bala'i amma alaman soyayyar Allah ya soka ba ya baka mulki ko ya baka dukiya ba ya baka imani da tsoron Allah da shine alamar Allah yana sauka saboda haka ne ba aka jero karatu tun daga cikin suratul nahl aka karanta mana babban daktatar nan fir'auna da mulkin sa mugun mulki wanda ya amfani da mulkin sa ya cuci duniya ya yayyanka bani isra'ila sannan aka karanta mana mulki na Allah da annabi irin na su abubakar da Umar da Aliyu wato mulkin Dawud da Sulaimanu kenan mulkin gaskiya wanda yake aiki da da da abinda Allah yake ba da umarni da abinda Allah yake hadi sannan aka karanta mu mulkin Bilkisu na wanda yake kama da demokradiyya ma kun tufaɗi da namra na gadis haduri sannan aka izo aka karanta mana mulkin mahaukata wawaye dabbobi ba su da littafi sai son zuciya wa kana bil mumitin azrari yufsiduna bil ardi wa la yuslihun samudawa kenan nan kuma sai aka dauko mana mugun attaji an faɗa mana mugun sarki an faɗa mana muguwar gwamnati an faɗa mana kyakkyawar gwamnati an faɗa mana gwamnati mai dama dama irin ta bilgisu an faɗa mana muguwar gwamnati mahaukata ta samudawa nan kuma yanzu an faɗa mana mugun attajiri wanda yake amfani da dukiyarsa don ya ɓata bayan Allah annabi Musa kenan saboda haka wannan duk mu ake wa wa'azi fa jama'a kada mutum ya samu dukiya ya ce zai danne gaskiya da mutanen gaskiya da dukiyar to zai gamo da Allah zai sha wahala a lahira kar ka samu mulki kai da danne bayan Allah kana kakkashe su suna wanda su za ka gamo da Allah الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين an koma mana maganan tun daga muguwar gwamnati da mugun shugaba da miyagun gwamnatoci dama an ce wani inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahla shi'an yastati'u abna'ahu wa yasta'izu innahu kana min al-mufsidin shine Allah ya tara mana maganar duk gaba da yake tilkan daru lakhiratu ita gidan lahira mun shirya ta ne lillazina wa mutanen da la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada ba ga neman dagawa a bayan ƙasa ko ko a bayan ƙasa irin su zubir auna da ƙaruna a'a lahira ba yi ta domin su ba an yi lahira ne domin masu tsoron Allah masu adalci masu gaskiya masu aikata abu mai kyau sai na umaru ya ce da ya karanta ayan nan sai na umaru ya ce alfasadu lasna bi sadadihi wal uluwu fil qalbi min shay'un yace Allah banna kan ko kadan mu ba mutanen banna bane amma girma a zuciya muna jin dan wani abu kadan a ciki wato ya saboda ya amfani da girman don ya gyara addini a zamanin da ne ka samu cin garuruwa aka kwace mulkin kisra a hannunsa ya kwato mulkin kisra saboda uduwar da Allah ya bashi mai kyau ya kwato ƙasar kisra da kaisar duk rubu'in duniya duka ya komo karkashin sai ta umaru radiyallahu anhu domin yana da izza daga haka ولله عزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون تلك الدار الآخرة نجعلها منا منا بعد وانا كده تلاهرة من سنياتنا للذين قبوتها لله لا يريدون بازا نبي قلوبا دقاوة دقكي cutan jama'a filar da wala fasadan ba sa sun banna su ne muka yi a lahira domin su la yuridu na uduwan filar da wala fasada wal aqibatu lil muttaqin karshe mai kyau dai ya zama na tsoron Allah kun ji dai karshen fir'auna ashe in ka aikata aiki mai kyau abin in naka je lahira da shi Allah ya sa mu je lahira da imani da kyakkyawan aiki albarka annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya je lahira da da aiki mai kyau guda daya wadau khairun minha Allah zai ba shi fiye da abinda ya zo da shi din ya zo da guda da an ba shi goma ya zo da guda da an ba shi ɗari bakwai ya zo da guda da an ba shi biliyan biyar kasan ya samu fiye da abin da ya zo da shi man ja bi da zaune azuru minha wa man ja bi sayyi'ati amma wanda ya je lahira da mummunan aiki bai tuba ba fa la yajza illa mislaha ba a saka masa sai gwargwadon abin da ya aikata in ka aikata mai kyau a ninka maka in ka aikata mummuna mala'ika mai rubutu sai dan uwansa ce dakata watakila zai tuba a dakata kar a rubuta a dade a dade in baka tuba ba sai a rubuta shi guda daya dama in kai niyyar zaka zaka aikata alheri baka yi ba sai a rubuta shi guda daya in ka aikata a rubuta goma ko ɗari bakwai in kai niyyar zaka aikata mugun aiki baka aikata ba za a rubuta ba in ba a makka bane amma in a makka ne ko niyyar ومن يريد فيه بالهاد بظلم نذق من عذاب أليم ko nubi kai za ka aikata mugun aiki a makka baka yi ba za a rubuta ka aikata in ka aikata ko a ninka saboda darajar wannan wurin man ya bi sayyati wanda ya zo da mummunan aiki wala za ba a zaka masa illa mislaha sai dai guda ɗayan da aikata irin za aka zama za a zaka masa in bai tuba ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuraita mana yace mutum wanda ɗaya-ɗayansa suka rinjaye goma gomansa ya halaka in ka yi ɗaya mummuna za a rubuta shi ma da kyar in ka yi kyakkyawa za a rubuta goma goma ya za ka yi ba za ka yi goma goma su yi yawa ba su rinjaye ɗaya-ɗaya saboda haka mu ta istighfari mu ta tuba wa Allah saboda Allah ya yafe wani zunuban mu da kurakuran mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam man jabi sai ya bala bi illa misla wa hum la yuzlamuna bai Allah Allah ba zai zalunce su ba ma rabbuka jallamin lil abid ولا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون الذين عملوا السيئات وانت تكايك دميا ليفك فلا يجزى بذا ساكا مصبا إلا مثلها وهم لا يلمون لا ما من haka take man lafazin ta mubradi ma'anan ta kuma jam'i man ja'a bil hasanati fa lahu ashru amsal man ja'a bil hasanati wa man ja'a bi sayyati fa la yuzla illa mislaha wa hum la yuzlamuna ba za ta dace su ba ولا يجزى الذين عملوا السيئات الذين عملوا السيئات ولا زكاك تموغ ايكي ولا يجزى وذاك وذاك هاكا من كوي با الا ما كانوا يعملون سي ولا زكي ايكتاوا إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى أول وفي ضلال مبين manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kai ya fita daga Makka kenan wannan aya an fito makka ba a cikin makka aka saukar da ita ba ita surar sura ce ta makka amma manzo Allah yana fitowa ne yanzu ya fito yanzu har ya zo juba ya zo juba aka saukar da wannan aya aka yi masa aka yi masa alwiyin innal ladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad ya rasulullah Allah ubangiji wanda ya saukar maka da wannan alqur'ani ya wadanta ni gare ka da duka wata ran zai dawo da kai ila ma'adi zuwa makka ba wai ka mutu ka rabu da makka kenan ba almijirinka za ka dawo cikin makka a cikin natsuwa a cikin jin daɗi wata rana cikin azumi za ka kwana bayan gari a makka ran alhamis wace gari juma'a za ka shigo makka da sojoji fiye da dubu goma ba mai godiya makka komai da komai ya komo karkashin ka kun maka wannan albishi ya rasulullah innal ladhi farada alayka alqur'ana taradduka ila ma qur rabbi araw min jabiruni wa rabbi tarani kai ma ka faɗi abin da Musa ya faɗa rabbi araw min jabiruni min indi wa takunu albutu dir indi Musa wa rabbi araw min jabiruni wa rabbi tarani rabbi ubangiji na arabu shi yazan liman jabiruni wanda ya zo da shiriya wani mafi biranin gobe da kafurai waɗanda suke cikin bata bayyananne kafuran makka kenan da sauran dukkan kafuran duniya وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين
إليك الكتاب إلا رحمة من ربك ولا تكونن ظهيرا للكافرين وأن القرآن لأك سوكر مكة babbar mujizar da Allah ya baka dukkan annabawa Allah yana ba su mujiza amma yawanci da kayan halitta ake ba su ko ba su sanda ko hannu ko taguwa da sauransu amma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya ba su mujiza ta sifofinsa shine alqur'ani إن الذي فرض عليك القرآن لا تكرم ورب يا رب وما كنت ترجو أن يلقي إليك الكتاب أي لا فتحنا قومك وما الكتاب وقال أنت إلا رحمة من ربك أما الله تبارك وتعالى له كرامة يبقى فرق إلى كالقرآن ولا تكونن ظهيرا بالكافرين كرك يدعى ka zama mataimakin kafirai ka faɗi abin da Allah ya Musa ya faɗa rabbi ma an tarayya wa takuna zahira lil mujrimin ni'mat da kai min na gode da kai min gafara bayan na kashe mujrimin daga yau ba zan sake taimakon wani mugu ba to kai ma ya rasulullahi ba za ka ba za ka zama mai taimakon kafirai ba masu nema cewa a zo a yi sulhu kar ka zagi lozanin su su ma ba za su hana ka abin yin ka ba kar ka taimake su da wannan ya rasulullah ba za ka kunan na zahira littafi ba za ka zama taimaki wa kafirai ba irin waɗannan ayoyi ana cewa annabi ne yake gaya wannan magana wal muradu bihi ummatu amma ana ummin al'umma sare da wannan magana Allah ya san annabi ba zai zama taimakin kafirai ba mu ake wa wa'azi duk abin da Allah ya baka kar ka taimaki kafirci da shi ka taimaki musulunci da shi in mulki ne in kuɗi ne in ƙarfi ne in farin jini ne duk abin da Allah ya baka ka taimaki addini da shi kar ka taimaki kafirci da shi Allah yana gaya mana ya san annabi kan ba zai yi ba wala ta kunna zahirin zikirin ba za su kunna ga ala يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين
ولا تكونن من المشركين ولا يسجنك كافرين بسئساء سريك سهناك إذن ون القرآن ما ولا تسجنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك بذل سريك سهناك إذن وأن آيوين الله ما bayan Allah ya saukar maka da su wala su tuna ga na su labari da yake wato ilarar ka ci gaba da kira zuwa ga Allah ubangiji ka Allah yana gaya wa annabi ka kira zuwa ga hanyar Allah ka kira zuwa ga hanyar Allah idan ka kira zuwa ga hanyar Allah uku ila sabili rabbika bil hikmati wal mawqitil hasana in ka kira mutane sun hau hanyar Allah ka sa kiran su jikin maza su tafi wajen Allah an kira sun taho kan hanyar Allah ka ka sa kiran su wajen su tafi wajen Allah wadda ila rabbi wala takunanna min mushrikin ka kira mutanen da suka hau hanya su kai wajen Allah wala takunanna kada ka zama min mushrikina daga cikin wayannan kafirai
ولا تدعو مع الله إلها آخر لا له الحكم وإليه ترجعون
ولا تل ولا تلقوا مع الله إلى آخر لا إله كل شيء هالك إلا وجهه ويركم وإليه ترجعون ولا تلقوا أحدا إلى آخر مؤكدا والنبي يا رسول الله كذلك بوتا وجه الله ka bauta Allah shi kadai shi kadai za ka bauta wa wadatar kuma Allah ilaha akhar kai ka kasa la ilaha illa ba wani abu da ke bauta da ɗan jari da janta illa ko sai ya wadatar kuma Allah ilaha akhar la ilaha illa ko kullu jin hadiyun illa wajha komi da zama babu yi ne Allah shi kadai komi da zama babu yi ne Allah shi kadai da hukum hukunci ya zama shi ne da shi kadai ne shi kadai ne bai hukunci shi Allah liman mulku yau lillahi wa lillahi wa ta'ala kuma kullu shay'in halikun illa wata komi babu iya daga ba sauran komi ne Allah a musulman zaki ganin wani abubuwa to ba da hukunci daga zaki ganin wani abu ai ba da hukunci hukunci da ya Allah ne har yanzu dawar hukum wa ilaihi turja'un kuma gare shi kuma da ku gaba daya mun go kariya iyakan wannan sura kenan muna tsammanin bai kare wannan sura kuma za mu rufe karatunmu a wannan guri gode wa Allah bai ba mu imani ya haɗa mu da Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam gode wa Allah bai ba mu alƙur'ani gode wa Allah bai ba mu waliyin Allah shehu tijjani mai dariƙar mu wannan duk abu da kuke ganin nan daga fayyar shehu tijjani mun gode wa Allah da ya ba mu shehu Ibrahim sahibul faiza duk wanda abin da kuke gani fayyadar shehu tijjani ne ta shehu Ibrahim ba mu da komai a jiki mu wakilan shehu Ibrahim ne wakilan shehu tijjani abin da duk muke yi ba da bayin mu bane mu ne kama su ce take aiki wannan taro da kuke gani ba wanda yake iya wannan taro ko ko ko gwamnati balle mutum balle almajiri la yurgoji ya biyo ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama mu'jiza ya iso ta wannan shauki jani ya zama karama ya iso ta shi ibrahim da su ya iso ta sarari ba wanda kuma ya Allah ne ya gode ma Allah wanda ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya annabawa mu gode Allah da ya ba mu Qur'ani kare da shi mu gode Allah da ya ba mu shehu jani ya ba mu tariqa shehu jani mu gode wa Allah da ya ba mu shehu Ibrahim ya ba mu fayyada shehu Ibrahim muna roƙon Allah muna kuka wa Allah Allah ya yi mana bala'o'i a Najeriya Allah ya yi mana bala'o'i a Najeriya Allah mun duba Allah mun duba Allah ka yaye mana bala'i a Najeriya Allah ka daukar da albarka a Najeriya Allah kawo lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya masu neman karya mutunci Allah ka karya su masu neman danna mutunci Allah ka danne su Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali muna godiya wa Allah muna ƙara godiya wa Allah wannan ne wani duka daga gare shi wa duk wanda ya zo nan muna roƙa masa Allah Allah ya biya masa bukatarsa kowa ya zo nan yana da bukata iri biyu akwai wanda yake faɗa akwai wanda yake koyewa baya faɗa to duka biyu Allah ya biya mana dukkan mu gaba daya kasar Allah ba mu lafiya da zaman lafiya masu taimakon mu gwamnati mai taimakon mu da jama'a Allah ya saka mu da alheri masu taimaka mana wajen rediyo da talabijin da kowane irin taimako da dukiya Allah ya saka da alheri ana godiya waɗanda suke taimakon mu sun sani Allah ma ya san su sun san Allah ma ya san su muna roƙon Allah Allah ya ci gaba da taimakon su duk wanda yake mana alheri Allah ya masa alheri da yake nufin mu da tarri kuma shi da Allah saboda haka muna godiya wa Allah wanda ya kama wannan rana tarbi wannan tafsiri kamar yadda muka yi wa tsohon ministan fetur Ridwan Ruman sallah salatul qa'ibi muna roƙon Allah Allah ya masa gafara Allah ya sada shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sada shi da shehu Tijjani ya sada shi da shehu Ibrahim Kaura Allah ya sa albarka ta nabi da ya bari da ƴaƴa da abokai da masoya kasan mu za mu sake cewa Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya masu taimakon mu ba ma iya kama sunayen saboda suna da yawa kuma Allah ya san duk ayyukan da suka yi mana Allah ya saka mu da alheri akwai wani kowa da yake tsaya mana kullum cikin wannan harka yana sa wannan abu ya zama layi to Allah ya saka mana da alheri Allah ya duk dai wanda yake taimakon mu Allah ya rufe shi kuma dukkan gwamnatoci musamman gwamnatin kaduna gwamnatin katsina gwamnatin bauchi gwamnatin gwamnati gwamnatoci suna da yawa musamman gwamnatin zamfara gwamnatoci da yawa na kano da sauran gwamnatoci ne da yawa masu taimakon mu allah ta haka mu da rai duk ba su su riga su da suna taimakon mu allah ta haka mu da rai kamun na kare ina kiran dukkan wanda bai shiga da rigar tijjaniya ba me yake kira ya shiga da rigar tijjaniya ta bayyana ƙarya ta bayyana gaskiya ta bayyana ƙarya ta bayyana masu cewa musulmi su haɗa kai musulmi su haɗa kai ɗaga musulmi sun haɗa kai musulmi sun haɗa kai ka duba ka ga musulmi sun haɗa kai wanda suke neman su yi su yi ta kutura a cikin taron musulmi da suke ja ba haɗa kai ba suna hannu suna za hannu suna ɗan gudun turawa cikin taron musulmi ne ba su samu dama su yi haɗa kai ai kai haɗa yake wanda suka waru tunda suka waru man shadda shudda ila Allah wa man shafi'i rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'mina wa yudhi ma tawallaw min jahannam wa sa'at masira kira wanda bai kira daga tijaniya ba wa Allah kira daga tijaniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai tuba wa Allah kullun sau goma ko sau ashirin sunan da at-ta'ibu at-ta'ibu min dhanbi kamar la dhanba kuma tuba wa Allah Allah zai yafi masa zunubinsa da zama kamar shi amma bai tuba wa Allah kullum sau ɗari biyu da talatin ɗan tijjaniya kenan sunan da ban da'i ba a da'i ba a attawwabu ba ba ba ki ba ba a sunan da bai ku tawabu na kokari idan daga tijjaniya Allah ba su lafiya za mu faɗi jarabe duk wanda ya ɗauki jarabin nan zan ba shi da riga tijjani ko ba za a ba ba shirin na farko riga tijjani Allah yana son ta yana son ko yi na ba shi kuma wani Allah ya yi rula ka kira ta da kuma Allah ya yi rula ta kira ta kira ta da kuma da ba shi ya fara shar amma da ƙarfi ce inna hadhihi tazkira wannan duka wa'azi ne nake muku wa man ya attaka ila rabbi sabila wanda ya ga dama da wannan hanya zuwa ga Allah ubangijinsa kar ku ji maganganun makiya annabi masu sukan waliye masu sukan ɗariƙa makiya annabi ne ba wai wannan zamanin kaɗai aka zama tun zamanin annabi ko makiya annabi suna sallah sunan su munafukai kullum suna neman yadda za a yi wa annabi juyin mulki su nemo daga farisa ko daga rum a zo a yi wa annabi juyin mulki saboda haka duk mai sukan waliye duk mai sukan ɗariƙa duk mai kafirta musulmi makiyin annabi ne amma yana sallah ba abin da yake cikin da ya rushe daular annabi ya watsa su yake duk musulmi kafirai ne don saboda yawan ta kafirai ya rage musulmi to Allah kar ku ji maganar su ku ji namu wanda zai hukunce ka da istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah da karatun qur'ani da wanda zai ce ka kafir ka musulmi ka zaki iyayenka ka zaki waliye wanne ne yayin ka da kai wanda kai da masu koyar da istighfari shari'a da riga tijaniya in an shiga ba a fita saboda nuzuri ne wani hukumu nuzurau man Allah yudi Allah fa yudihu wa man Allah ya jalla fa la yati kuma dauka alƙawari ne wa hu bil ahli inna Allah kana mas'ulan ku shiga alƙawari ku riga mun dauka saboda haka in shiga ba a fita ba haɗa tijaniya da wata dariƙa dukkan dariƙun wani da riko da goma sha uku masu kaiwa ne gaba da annabi ba da Allah amma ba haɗa tijaniya da kowace su haka kuma ba a zuwa ziyarar waliyai sai wanda suke cikin tijjaniya ziyarar waliyai ba wajibi ba ne wanda ke yin tijjaniya hana wajibi a sa kai ne to duk sa kai ne inda malamin ke nuna maka kai shi za ka yi inda ke ka bari sai ka bari an ga ba a guda ba da da wata dariga ba ziyarar wasu waliyai da suke cikin dariga za a kula da sallar gari da jama'a za kin wa iyaye ai musu biyayya maza kenan mata za su girma mazajen su musu biyayya sannan jami'in wazifa da jami'in cikin juma maza kenan mata ita suke nan za su yi ibada su ko ba a shan taba wannan su ne akalla sharuɗan da yake tijjani ko da yake dawo duk gaba ɗaya su kuku ne in ga shiga ba fita ba haɗa da wutar dalila ba ziyarar wasu wani sauran duk shuru kamari ne wannan ko ku zo da shuru su haɗu duk wanda yadda da wannan sharadi duk inda yake iya na ba shi daga tijjani ko rabi ne ko mace daga yanzu sai su kama su tarbi wanda su biya su biya su jin daɗi Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana jama'a Allah ya kowa gidan da lafiya Allah ya biya mu gana Allah ya sa ka lafiya marasa lafiya mu Allah ba su lafiya marasa aure cikin mazan mu da matan mu Allah ba su aure marasa aiwa cikin mazan mu da matan mu Allah ba su yaya marasa kuɗi cikin mazan mu da matan mu Allah ba su kuɗi ba su neman wani abu da ba sani ba ko sarauta ko wani abu Allah ya ba su kuma Allah ta abu ya yi amfane su albarka nan da za su za mu ci gaba da yi wannan kasa addu'a Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali duk karfin da ya da kwanciyar da musulunci Allah ya kare karfin Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya tijjaniya da amma da suka yi tarbiyya suka ce wai yanzu sun gane haramun kuka ya zo haram gare su to duk wanda ya haramun ya zo haram gare kafiri ne ya karyata qur'ani ya karyata annabi maka su yi tarbiyya din nan suna danne matan mutane suna wasa da sallah wai su riga sun yi tarbiyya wanda ya tarbiyya wai ba ƙarya su ke me yasa ba sauri wasu ba me yasa ba sauri ƴaƴansu ba me yasa ba sauri matan babansu ba ƙarya su ke yi ba su kai ba su kai kafirai kafirci ne kafirci ne hakika mai zubarai da annabi ne da alkurani tijjaniya ba ta taɓa ma haram da hannu ba wannan kayan shari'a musulunci ne abin da ta kawo tijjaniya guda hudu ne kawai na su yi wa jiwa su girki ma sharadi saboda haka aka samu lafiya da man lafiya aka samu lafiya da man lafiya bakin wanda suka zo daga burtaniya daga senegal daga america daga jami daga cameroon daga niger daga duk wanda suka zo daga ghana Allah kai ku gidajen su lafiya duk wanda suke cikin ƙasar na Allah kai kowa gidan sa lafiya Allah ya ba barka Allah kowa da bukatar sa Allah biya masa bukatar sa albarka Allah sallallahu alaihi wasallam da kujinar sa albarka shi wani jihar karamar sa albarka shi Ibrahim da fayyadar sa masu neman karya mu Allah ya karya masu neman karya mu Allah ya karya masu fata mu Allah ya bata masu fata mu Allah ya bata masu neman wata mu Allah ya wata su albarka Allah sallallahu alaihi wasallam albarka shi ruya albarka shi Ibrahim Allah ba mu lafiya da mun lafiya ku inda musulmi suke ku ku inda musulmi suke a Misra ko a Afirka ta Rakiya ko a Mali ko a Najeriya ko a Ko'ina Allah ya yi mutu bala'i muna godiya wa gwamnati wanda ta ba mu kodisai suna taimaka mana da ba mu gidaje rediyo da yi muna gudanar da ibadar mu Allah ta ka mu da rediyo kodisai masu yi mu da marasa yi mu Allah ya kiyaye su Allah ba su yi gaba Allah ta rike su albarka ta da za su Allah ba mu lafiya da mu lafiya da mu lafiya Fatiha Fatiha
إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هذه الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره وبالله الامر هو يزول الى تجاريه ان جتنا مثل ريقسا ko mukaddami ne ko muri dan wa an jaddada masa wanda kuka ba yanzu kuma an ba su gari ga tijjaniya su je su kama aiki Allah ya ku albarka ku ta addu'a Allah ya kiyaye maka zuwa albarka da Allah subhanahu wa ta'ala lafiya kuma lafiya da kuma hakki kuma su maka da Allah ya kiyaye ku وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين wannan taro na Allah ne da kudurarsa na annabi ne da mujizarsa taro ne na shehu tijjani mai dariga taro ne na shehu ibrahim mai faida babu da komai a cikin sai shehu ibrahim da shehu tijjani da annabi sallallahu alaihi wasallam fatiha da fatiha arrahman irin sura ta sallallahu alaihi wasallam fatiha Allah kiyaye mana karbar musa
أحمد ثانيا أحمد فرد جوهر لم يقسما عليه صلاة الله ثم سلامه مع العال والصحب الكرام ذوي النما فإن تسألوني عن حبيبي وسيدي فطه حبيب الله ما غير ما وما فوقتي وساعتي صرفت لذكره صلاة ومدحا منه قد سرت جيلما فمر مدركي في استياق نبينا فقد رام أمرا مستحالا محرما كمن رام مسك البدر يوما بأصبع ومن رام عود الأمس يوما وعيوما كمن رام درك الوصف عيبا قد أكسروا ولكنهم قد غادروا متردما فآثرت حب المصطفى دون غيره ولو أم كلثوم ولو كان مريما فوالله ما في القلب حظ لغيره فغير رسول الله ليس لتعلما أشار إلى مذن فسال مسرمدا وإذ رام مسقى الماء أمساق ملهما وإن قريشا أيبوه وصغروا وشق له ذا الجو بدرا معظما وردت له شمس بعيد غروبها وإذ كذبوا قد أنزل الحق مهكما وهادم عذابا برمية كفه ويا عجبا من رميه حين حدما هدى الله أقواما بنور خوارق وبالسيف يهدي البدر من كان أجرما يفيد علوما فائضات ومغنما يبيد جيوشا للضلال عرمرما فأما هداه الأرن كرها وطاعة فقرب وقدم أرشد كل أمما وحتى أتانا الدين والعلم والتقى ولله شكر بالنبي محتما وقد صار فينا المسلمون وعندنا أيمات علم الصالحون تكرما وفينا رجال الصادقون وعندنا لأقطاب ختم الحبه كنز المطلسما صلاة وتسليم على طه أحمد وآل وأصحاب صراطا مقوما حرف الباء بليت بحب المصطفى ختم أحمدا أبي الكون والأخلاق فرعا ومفسدا أتاني هواه قبل أن أعرف الهوى سليت بنيران سياقي أحمدا علقت به والناس في سنة الكرى تمتعت منه الدار إذ كنت مفردا وزوهمت في هذا الزمان وإنني لفي غيرة ممن يروم محمدا ولكنني جليت قبل صباقهم وقد نلت تبريز القرون لأحمدا ولله وعز العبد عز مليكه فطوق يمين الكون عبدا مسودا ألا يا رسول الله وارفع شكايتي إليك وهالي ما ترى عبد سودا فهاجي وهج المسلمين أحلته عليك فاكتب نفسه هرا مسرمدا زماني خلق الوجه غير مقدر أروه وعبد داعما لن أكمدا أقادي صبوحا عند أفضل مرسلين ومن بالرسول الله لم يخشى المدى